أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu albarka barkanmu da sake haduwa a wannan rana mai tarin albarka ranar lahadi daren litinin wanda ya daidai da hudu ga watan juma'a ula hijirar annabi tsira sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da 26 ga watan oktoba miladiya aihuwa isa ɗanna na maryam alaihi salatu wassalam 2025 a wannan masallaci na markazin imamin bukhari للتحفيظ القرآن والدراسات الإسلامية دنسي قبالة كرات اللتاف من بي البركة بلوغ المرام من أدلة الأحكام نوى لفر الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني الله تعالى مكيروكو يجيكن شدرهما wannan kuma darasinmu ne na goma sha ɗai ko sha biyu a cikin jeren giyan karatuttukan wannan littafi na wannan namu mai tarin albarka kafin muke tashi a babi na goma babul haibu muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da wannan ƙasa ta mu ta Nijar lafiya da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya duk abin da muke ji ma tsoro Allah ta'ala muke roƙo ya mana maganinsa Allah ta'ala ya ba mu lafiya da zama lafiya ‘yan uwa da ke izo baran addu'a Allah ka san kowa da buƙatar shi Allah ka biya wa kowa buƙatar shi ta alkhairi قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض malam ibn hajar al-asqalani Allah ya gafarta masa yake cewa babul haid babin da zai karantar da mu al-haid haila al-haid huwa damun yanfadhu rahimul mar'a jinin haida wani jini ne da yake hitowa daga ci ko kuma mahaifar ɗiyama take turowa ke korowa albaliga mace da ta balaga allati lam tablugh sinnal iyas wadda bata kai shekarun hidda dan maha ba ga haihuwa fi ayyamin ma'dudat a cikin kwanaki kidayayyu fi kulli shahrin a kowane wata ghaliban min ghairi da'in wala wilhada mahi yawanci wannan jini yana zo ma mata ba tare da haihuwa ba ko kuma rashin lafiya kenan shi jinin haiba kamar yadda malaman fiqh ke cewa damun kharijun bi nafsihi wani jini ne da yake fitowa da kansa inda man tahmilu al'ada inda matar da ke doka Allah take doka al'ada wanda jinin yana zo mata ne adatan ne ba rashin lafiya ba ba aihuwa ba wannan shi ake cewa jinin al-hayd الإمام الحافظ بن حجر الأسقلاني سيكا وسو حديثي نأمنا عائشة رضي الله عنها ده حديث حمنا بنت جحش ده حديث أسماء بنت عميس wanda duka wannan zaratan mata ne waɗanda suka rawaito mana sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam balaki an aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga ummuna aisha mamanmu mamar duk wani mai imani aisha Allah ya ƙara mata yarda mai gaskiya diyar mai gaskiya ta ce inna fatimata binta abi hubaishin lalle fatima diyar abu hubaish kanat tustahab ta kasance tana jini faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabin tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce inna damal haidi lalle shi jinin haida damun aswadu yu'rafu jini ne baki haka aka san shi fa idza kana dalika idan kiga wannan bakin jinin fa amsiki anis salati ki kame game da barin sallah fa idza kana al-akhar in ko wancan ne wanda ba jinin haida ba bi ma'ana jinin istihaba jinin rashin lahiya to fa tawaddai ki alwala wa salli ki sallah wannan hadisi abin da yake karantar da mu yana karantar da mu cewa a cewa akwai bambanci tsakanin jinin haila da jinin da ba na haila ba kenan idan mace ta ga jini baki wanda yana karkata zuwa ga baki to jini ne na haila idan ta ga wani launi wanda ba wannan ba to jini ne wanda yake na istihada na rashin lafiya ta je zuwa likita wurin neman magani wannan kuma da yawa daga cikin mata suna samun iskaliya rikicewa a wurin fannin haila da yawa daga cikin mata ba su bambantawa tsakanin jinin haila da jinin istihada jinin rashin lafiya wannan kuma ya kamata a samu ulin nuha daga cikin mata ma'ilmanta domin fanni ne wanda yake da alaka da mata yasa mahi yawancin malamai za su ce a koma wurin ma'abuta sha'ani su yi sharhi bisa kan wannan fanni idan idan abin ya rikice aka rasa gaba aka rasa baya to sai a koma wurin malamai mata masana wannan fannin su iya bambanta tsakanin wannan al'amarin wannan hadisi al-imamu abu dawud ya fitar da shi da al-imamu nasa'i al-imamu ibn hibban ya ce hadisi ne sahihi al-imamu hakim an-nisaburi ya ce shi ma hadisi ne sahihi sai dai al-imam abu hatim razi ya ce hadisi ne munkar ya ce shi kuma huskar da yasa hadisin ya zan munkari saboda hadisi ne na adi ibn thabit daga baban shi daga kakan shi shi kuma kakan adi ba san shi ba wurin malaman hadisi la yu'raf abu dauda kuma ya da'afa hadisin ya ce hadisi ne da'ifi shi kuma almunkar shine hadisin da mutum guda ya rawaito shi wanda ba a san shi ba to kaga wannan hadisi munkari ne shi kuma almunkaru yana daga cikin hadisai da'ifai sai an samu wata hanya wadda za ta ƙarfafa shi ta yi mai at-ta'did a samu wasu hanyoyi waɗanda za su ƙarfafa shi sai ya zama kenan ya zama hadisi ne sahih hasanun li ghairi wasu in an samu hanyoyi waɗanda ba'dha tuqawwi ba'd wagga tana ƙarfafa wannan wannan tana ƙarfafa wannan sai fayartaqi ya min ad-da'if ila al-hasan li ghairihi wannan kuma ba kowane hadisi ke samun wannan ba kuma wannan duka yana daga cikin ababen da masana hadisi suka yi aiki ƙwarin gaske wurin tace hadisan da ya cancanta a jingina su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga su malaman hadisi ko yaushe ƙoƙarin su su yi ƙoƙari su tace ma al'umma tsantsar sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam a ce wannan abun idan ka yi aiki da shi to tabbas kana koyi ne da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hissa imamul haramain Allah ta'ala ya ƙara masa yarda ya ji kanshi da rahama yake cewa idan mutum yayi rantsuwa cewa duk abun da ke cikin sahihul bukhari ingatacce ne yace in ba ingatacce bane mata shi ta saku yace to bata saku ba mata shi tana nan saboda duk abun da a cikin sahihul bukhari malaman duniya sun karbe shi bil qabul malamai sun yarda da shi sai ko in an samu wasu tsirarun mutane waɗanda za su zo daga baya wanda zaune ala arikatihi ya ce wanga hadisi kaga ya ci karo da aya ko kuma ya ce wanga hadisi ya ci karo da hankali alhali shine a baya da hankali domin shi ingataccen nasi baya cin karo da ingataccen nasi kuma hankali lahiyaye baya bugun nasi lahiyayyen nasi idan kaga cewa ka samu cin karo a wurin hadisi kana ganin wanga hadisi ya ce ai kaza wanga hadisi ya ce ai kaza to kai hankalinka ne samu matsala kuma waɗannan da ke ikirarin hadisi ya bigi hadisi ko hadisi ya bigi aya ai za ka samu akwai inda aya ta bigi aya ga inda Allah ta'ala ya ce a kakku shagiya sai an yi kaza da kaza da kaza an gane ga inda Allah ta'ala ya ce e shan giya akwai amfani kaga yanzu baka tahowa ka dawo ga aya ka ce Allah ya ce shan giya akwai amfani da aka ka kai tashin kai tashin abuk can kuma Allah ya ce kakku kusanci sallah kuna mayi can kuma sai Allah ya ce da giya da caca da yan kibau da kaza duka kazanta ne haramun ne kada a sake su to wanne zaka duka a ci wace ce ayar bukhari wace ce ta Allah ce duka ayoyin Allah ne amma yanzu idan ka zo malamai masana sai su ce ma a'a abun nuhi anan akwai annasikh wal mansukh akwai ayar da ta shahe akwai wadda kuma an shahe ta ina fata an fahimci wannan to wannan kuma ilimi ne mai zaman kanshi wanda ya kamata mutum kafin ya iya a bayani a cikinsa ya yi zurhi a cikin wannan ilimin ya san ilmun nasikh wal mansukh shi ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya ma wannan fatimatu binti abi hubaysh وفي حديث أسماء بنت أميس عند أبي داود ولتجلس في مركن فإذا رأت أي نعم ولتجلس في مركن فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للطهر للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك يازو أحاديث أسماء دير عميس إتكما ونن أسماء بنت بنت عميس matar Ja'far ce ɗan Abu Talib ta yi hijira tare da shi zuwa ga garin Habasha a can ta haifa mai ɗiya kamar irin Abdullah Abubakar Siddiq ya aure ta a bayan yaƙin mu'uta da aka kashe Ja'far radiyallahu ta'ala anhu ta haifa ma Abubakar ɗa mai suna Muhammad koyi ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam a wurin suna. Bayan rasuwar Abubakar na Siddiq Aliyu bin Abi Talib ya aure ta, ita Asma binti Umais. Aliyu bin Abi Talib ya aure ta, ta haifa ma Aliyu yaro mai suna Yahya. Umar ibn Abi ibn al-Khattab ya kasance yana tambayar ta ta'birin mahalki fassarar mafarki ta yi wafati bayan Ali ibn Abi Talib Allah ya yarda da ita Umais ana karantawa ne bit tasghir Asma'u bint Umais bit tasghir da tasgiri ake karantawa a riwayar da al-Imam Abi Dawud ya fitar da shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal tajlis fi mirkanin ta zauna a cikin almirkan kwatarni almirkan shine alqas'atul kabira suna ce mata alijanatu da larabci to shine mu muke ce ma kwatarni da Hausa kamar misali wani kasko ne da ake yi irin wannan da ake abin game yake da suna tukane na ruwa to irin shi suke yi a tawar wanda ake zama mace tana zauna a cikinsa idan tana al'ada fa'iza ra'at sufratan idan ta ga wasu ruwa fatsa-fatsa to annabi salallahu alaihi ce in ta ga wannan launi fatsa-fatsa saman ruwan faltakta sillin zuhuri sai ta yi wankan sallah a zahar da la'asar wuslan wahidan wanka guda wa taktasil lil maghribi wal isha'i wuslan wahidan ta yi wankan sallan magriba da isha'i shi ma wanka guda وتغتسل للفجر غسلا واحدا تي وانكن سلر أصبع وانكا غدا وتتوضأ فيما بين ذلك سكان قوة أسلا تي علي تي والولا سكان سو أي أبن أكي نهي سكان الزهر دل أسر دل سكان مغربا دل إشائي wannan kuma yana fa'idantar da cewa alwalla don sallah a zahar layak fili al'asar baya isuwa kawai haka kuma alwalla ta magariba layak fili al'isha a haƙƙin mace mai istihaba an gane to shine abin da hadisi yake fa'idantarwa anan kenan wannan abin da yake karantar da mu ita wannan fa'e asma binti umais da ta zo inda annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya karantar da ita yadda za ta yi tasarrufi da wannan jinin na istihaba na rashin lahiya kuma inda za mu gano hakan a hadisin da ya zo baya wanda annabi ya ce inna ma hiya rakdatun min ash-shaytan ai shi jinin istihaba zamu cin mai wata suka ce daga shaytan hadisin hamnatu binti jahsh malai ce wa an hamnati binti jahsh an karbo daga hamna diyar jahsh radiyallahu ta'ala anha Allah ya kara mata yarda qalat tace hamna a duka ana karantawa bi fathin fasukun hamna yar uwa ce ga ummul mu'minin zainab bintu jahash ai kaji sunan uban duk ɗaya ne zainab bintu jahash matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mus'ab ibn umair ya aure ta sai aka kashe shi a yakin uhudu talhat ibn ubaidillah ya aure ta bayan wafatin mijinta Mus'ab ibn Umair wannan kuma yana nuna tausayi da jin kai na sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu wasu idan wannan aka kashe shi a yaki dan tausayi da jin kai sai ya auri iyalin wani dan ya ci gaba da tausaya mata abinda mu yau ah, ya zama kusan matsala yau idan Allah ya yi wa malam wane wafati shak yaqub idan yau ah, shugaba Allah ya mai wafati malam sa'id ka auri iyalin zato ita iyalin ka za ta ce dama eh, kana jiran ya mutu ne za ka ga da ta- taksirin tunanin mace tana ganin cewa lokacin da kai wannan taimakon ka auri iyalin abokinka to dama dai kana son ta ne ba za ta fahimci a kwakwalwarta cewa a kai kayi tausi kayi jin kai ne kuma duk da ka jin kai ci iyan abokinka in dai ba gidanka suke ba gaskiya akwai wahala ka iya tausayin su ka iya musu komai na hajiyatul hayat amma idan suna gidanka za ka iya kulawa da su ka iya tareriyar karatunsu ka san wannan ya je makaranta ko bai je ba akasin ko in ba gidanka suke ba wani ko da ya auri eh, ya auri mata wadda ɗalibin ilimi ya rene ta ya karantar da ita sai aka yi rashin sa'a wanda ba ɗalibin ilimi ya aure ta ba jahili wanda kuma harkokin duniya suka sha mai kai ƙarshe za ka iske ta bi shi ita ma duk wannan ilimin da ta karanta ya tamance da shi to amma dan a ci gaba da wannan ginin na kwarai da rayuwa ingantatta sai sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka ci gaba da tausayawa wasu wasu an gane to shine ita wannan hamna kamar da muka ambata yar uwa ce ga Zainab binti Jahash Allah ta'ala ya ƙara yarda gare ta an karbo daga Hamna bintu Jahshin radiyallahu ta'ala anha qalat kuntu usta ustahadu kuntu ustahadu ta ce na kasance ina jini jini wanda baya tsayawa haibatan kathiratan jini mai yawa shadidatan mai tsanani fataitun nabi sallallahu alaihi wa sallama astaftihi sai nazo annabi inda annabi as'aluhu alfatwa ina tambayar annabi fatawa faqala sai annabi yace inna ma hiya rakadatun min ash-shaytan lalle wannan jinin wata suka ce daga shedan ai ta'natun wa darbatun suka ce da bugu daga shedan fatahayyadi sittata ayyam annabi sallallahu alaihi wasallam yace ki haila kwana shida aw sab'ata ayyamin ko kwana bakwai summa ightasili sai ki wanka fa idastan qa'ati idan ki tsalkaka daga kwana shida to fa salli 24 sai ki salla kwana 24 in an hada da wayancin shida su a kwana nawa kwata guda kenan aw salasatan wa 20 ko kuma kwana 23 idan ke yi haila kwana bakwai idan an hada ga 23 ga bakwai sun kama nawa 30 ga wanda ke haila kwana bakwai wasumi ki azumi wasalli ki sallah fa inna zalika yujziuki annabi ya ce wannan ya ya wadatar miki wa kadhalika faf'ali kullu shahrin haka zaki kowane wata kama tahidun nisa'u kamar da mata ke haila fa in qawiti ala an tu'akhkhiri adh-dhuhra idan kina iyawa ki jinkirta lokacin sallar azhar kadan wa tu'ajjil al-asra ki gaugauta yin sallar la'asar sai ki hade su sai ki jami'i guda biyu summa taghtasili hina tatuhurina sai ki wanka lokacin da kike kike tsalkaka wa tusallina adh-dhuhra wal 'asra jami'an sai ki sallar azhar da al-asr tare ثم تؤخرين المغرب سيكي جنكر تمغرب كدن وتعجلين الإشاء كي غوغو تسلى الإشاء ثم تغتسلين سيكي وانكا غدا وتجمعين بين الصلاتين سيكي هذا سلى غدا بيو ففعلي النبي يتي إن كنا يا سيكي هكا وتغتسلين مع الصبح سيكي سلى كي وانكا تعرى سلى الصبح وتصلين سيكي سلى سلى الصبح قال وهو أعجب الأمرين إلي وأن شيء ما في كاوان الأمر غدا بيو زوا غريني wannan hadisi a rawahul khamsa abu dawuda da ibni majaha da al-imamu tirmidhi al-imamu al-albani ya hassana hadisin to kaga wannan hadisin yana karantar da mu cewa idan mace tana haiba tana iya ta hada salloli guda biyu ta yi wanka guda in tana istihaba afwan ba haila ba tana jini na istihaba wanda ba jinin haila bane an gane to kaga anan sai ka tambayi wanda bai yarda da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba idan mace tana jinin istihaba ya za ta yi in tana jini wanda ba na haila ba ko shin wai mace tana jini wanda ba na haila ba a ƙur'ani eh a ƙur'ani dai jinin dai shi dai ne na haila ko babu istihaba to sai ka tambaye shi to in mace ta yi jini wanda ba na haila ba sai ce a mace jini guda take haka ƙur'ani ya ce ƙur'ani ya ce haila shi kenan sai to a akwai wani jini wanda ba na haila ba ce a to ni ban gani shi cikin ƙur'ani ba Hisa a nan su gaskiya sun samu matsala wurin fahimtar ma jinin hailar, don su ganin suke mace ko tana jinin hailar komi tana iya yi, musamman waɗanda suke jahilai a cikinsu, waɗanda ba su san shai'an min dinin lahi ba. Kuma shi yana ikirarin cewa ya san addinin Allah tun da ya haddace Ƙur'ani, shi ya ɗauka cewa hadda Ƙur'ani shi ne zama malami. Ga nasifal ya zaji Kirista amma mahaddacin Ƙur'ani. ga mahaddata ƙur'ani gangaram cikin mustashriqun kiristoci waɗanda suke yahudawa wasu daga ciki wasu yahudu wasu nasara kuma sun haddace ƙur'ani har da ta, ta, zuwa a zo a gani ba irin har da wagga ta afirka wadda sai ka rasa ma wace riwaya ce yake ba kamala bukar mutum yana karanta ƙur'ani sai ka rasa wai hausa yake kowar shi sha'awar shi yake sai ya zo gaban al-imamul khusari yana karanta qur'ani sai a rasa wace ce yake kuma shi yana inda yayin ya haddace qur'ani bai san bai haddace qur'ani ba sai ya zauna gaban waɗanda aka sabkar da qur'ani gaban uwayensu larabawa ya zo yana karanta sai su ce wai shi wanga mina na yake ce wallahi hausa ta yake ko ba haka ba ba ka ji labarin wanda ya je yana karanta qur'ani a saudiya ba rattala qur'ani yake yi rattalawa yake yi laraba suka kewaye suna ta kuka yana ta jin daɗi laraba suna jin daɗin karatun shi sai da wani ya zo ya ce mai kai wallahi ɓanna ce kake kukan da suke yi na dama ce suke wai shi wanga da ina na hito yana ta lalata ƙur'ani yana ma ƙur'ani cin kaca to haka ne shi yana nan ya zauna bisa kujera yana ganin cewa a shi gangaram na mahaddacin ƙur'ani sai ya zo gaban balarabe ya ce wai kai mina na karantawa ce a ƙur'ani ya ci ƙur'anin wa ya ce ƙur'ani annabi muhammad ya ce Allah ya ce ba haka Allah ya saukar da shi ba to Allah ya dacar da mu وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وكانت تغتسل كل صلاة رواه مسلم an karɓo daga ummu na aisha allah ta'ala ya ƙara mata yarda ta ce lalle ummu habiba diyar jahash ta kai koki inda annabi sallallahu alaihi wasallam na jini da bai tsaya mata jini ba ya tsaya mata ko da yaushe sai annabi ya ce unku fi qadara ma kanat tahbisuki haidatuki ki zauna kada ki sallah kada ki azumi gwargwadon abin da jinin hailaki zai tsare ki kada ki sallah kada ki azumi sun maktasiri sai ki wanka idan ki san jinin hailan ya tsare kenan idan kina jinin haila kwana uku ko kwana biyu ko kwana guda to wannan kwanan a wata shi kadai zaki zauna ba zaki sallah ba idan jinin ya ƙare kuma ke iya bambanta jinin haila da wanda ba na haila ba sai ki yi wanka ki ci gaba da sallaki ki ci gaba da azuminki wannan annabi ya gayi muna ya ce rakadatun min shaitan wata suka ce daga shida sai a je likita a gaugota a je a samu magani wannan hadisin al-Imam Muslim ya fitar da shi wa fi riwayat lil-Bukhari a wata riwaya ta al-Imam al-Bukhari wa tawadda'i li kulli salati ki alwala a kowace sallah wancan sai aka ce wa kanat taghtasilu kulli salati ita istihadin ta ne tana wanka a kowace sallah sai ta yi sabon wanka don ta samu sabon nishaɗi wurin alaƙa da kuma ibada ga ubangijinta وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر وأن إتشي رواية أبو داود دوان دبا أبو داود أو تهسكا تدبا وعن أم عطية أنكر بودك أم عطية أم عطية آه أما سننتا أنه كرنتا شي بالتصغير عطية أم أن أم عطية بالتصغير بنت كعب wakila bintul harith al-ansariya mutum ne madina ce tana daga cikin manyan manyan sahabbai mata wadda ta yi yaki tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ke kulawa da majinyata kenan ita ma likita ce wannan kuma yana nuna mana falalan likita mace domin annabi sallallahu alaihi wasallama a yaƙoƙinsa ya tafi da wasu mata waɗanda ke tadawil jarha ta tadawal jarha tana magani ga mata mazaje waɗanda suka samu miyaku da jimuwa ta yi yaƙi a yaƙin uhudu ta kashe mazaje da yawa an gane lokacin da aka yi wafatin diyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta halarci wurin kuma ta kiya yadda ake wa mata wanka kamar da riwayoyi suka zo sahabbai da malamai da tabi'ai na basra sun dau iliminta da yawa sun yada kuma hadisin ta ita ummu utayya wanda shine al-asahu a karanta bit tasghir shine al-aslu fi ghusl al-mayyit kuma yana daga cikin riwayar albasriyin waɗanda suka rawaito daga alhijaziyin cewa hadisan ummu utayya su ne al'aslu fi ghuslil mayyit a wurin wankan mamaci wannan sahabiya ta ce kunna la na'uddul kudrata was sufrata ba'da tuhuri shay'a mun kasance ba ma lisawa al-kudra gurbataccen launi na jini shine ma yakunu bi launil ma alwasikh alkadir launi mai dauda dauda wasufra da fatsa fatsa ma yakunu kasadid wanda yake zama kamar ruwan kurji kurji ya'luhu spirar wanda wani launin fatsa fatsa masara masara yake yiwa sama sama tace mu ba mu lisawa shi idan muka tsalkaka shay'an wani abu ba mu lisawa shi a cikin komai ai kunna la na'uddu haidan ba mu lisawa shi cikin jinin haila idan wannan yazo tunda dama mace idan ta tsalkaka bayan tsalkinta wata wani launin ruwa-ruwa farare suna zo mata shi ake cima alƙassatul baiba ina daga cikin alamatu tuhuri na almar'a alƙassatul baiba wasu fararen ruwa ko kuma aljufu al'aurar ta bushe jinin ya doke gaba ɗaya wani na daga cikin alamar tsalki kenan wannan hadisi yana nuna muna ruwan da ke fitowa bayan haila da tahiyar haila ba jinin haila ba ne wannan shine abin da hadisi yake karantar da mu a wannan hadisi da waɗanda suka gabace shi sun karantar da abubuwa da yawa a in muka ce mu hiddo fawaid za mu hiddo wasu daga ciki domin suna da yawa na farko wajabcin yin alwala ga kowace sallah ga mace mai istihaba wadda ke jini wanda ba na haila ba mun fahimci haka a can hadithin al'imamu muslim da al'imam abi dawud wata wadda ili kulli salatin ke alwala a kowace sallah a inda abi dawud amma a inda muslim cewa ya yi wanka yasa sai malam uthaymin ya kawo shi a cikin an so mace ta yi wanka na tsalki ga mai istihaba لا يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة لأن الاغتسال من فعلها رضي الله عنها الولاء أكوي وانكا أكوة صلى اجتهاد تاني أما قا يدى النبي يبادى شاورا أحد صلى بيو بيو بيو سي أي وانكا بنا وانا شيني يدى النبي صلى الله عليه وسلم يبادى شاورا إذا كما دتي تغتنا إيه اجتهادي سي تغتشوة قوة صلى تنا إيه وانكا الله أعلم وعن ابن عباس آه هل ينزو دي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانوا إذا حضت المرأة فيهم لم يؤكلوها النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك يجي للي يهوداوا sun kasance idan mace ta yi haiba a cikinsu lam yu akiluha ba sa ci abinci tare da ita in mace tana jinin al'ada lam yakunu ya akuluna wa yashrabuna ma'aha ba sa ci ba sa sha tare da ita su yahudawa فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي يتي تو اسابا musu isna'u kulli shay'in illa an-nikah ku duk abinda ake yi da mace mace ka ci abinci tare da ita ka sha ruwa tare da ita amma banda saduwa aure wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi kuma wannan hadisi yana karantar da mu ya kamata mu iya saba ma Yahudawa a cikin komai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a saba musu domin na farko dai su ba su da amana kada ka taɓa tunanin ba yahude wai dan ya yi ma alƙawali ya ce ya yi alƙawalin zai riƙe ma amana da kaza da kaza na karyar banza ce Allah ta'ala ya ce la aimana lahum ba sa da wani alƙawali to kuma har abada ba za su yi alƙawalin ba yanzu ba gashi ya bayyana ba yakin isra'ila da filastin aka zo aka yanke wasu bunudu da wasu alƙawulla da kaza da kaza da kaza duka duka alƙawalin yayi sati suka fara gwadin ta halittarsu da halayensu da ɗabi'unsu wannan duka yana daga cikin abin da ya kamata musulmai su kiyaye su san cewa yahudawa hoyi suna nan bilmirsat ƙoƙarin suke su halakar da musulmai su durmuyar da musulmai a cikin bata su durmuyar da musulmai su raba su da addinin musulunci shi ko yaushe ba yahudi ƙoƙarinsa ya yi ƙoƙari ya nuna ma cewa addinin nan da kake yi da shi kake bauta wa Allah da shi ba shi ne addinin gaskiya ba hissa ka taɓa ganin wani ya zo yana ƙera mutane zuwa a zuwa bi addinin yahudanci sai dai ka ga masu kira zuwa a zuwa zam kirista su yahudajin suke su ne sha'abullahi al-mukhtar su ne 'yan gidan Allah mutanen Allah ɗiyan Allah zaɓaɓɓi haka su ganin suke ba wai maganar su kira wani ne ya zo ya shiga addinin yahudanci ba a laye da kulul jannata illa man kana huda su haka suke su kuma nasaru suna ganin laye da kulul jannata illa man kana nasara ko wani haka yake tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin lati wannan shine burace buracen su amma ku ka hujjojin ku in gaskiya kuke wa ana aisha radiyallahu ta'ala anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر أمنا عائشة الله يقارى متى يراتتي النبي يا كسنتي ينا أمرتتا إن دورا الإزار جبتو wani kyalle ne wanda ake daurawa annabi yana umurta ta in daura shi fa yubashiruni sai mubashara da ni ya shahi jikina ya yi rungumi mini ya da ni shine almubashara amma banda saduwa wa ana haila ina da haila maman mu Aisha tace haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan hadisi Bukhari da Muslim suka fitar da shi yana nuna mana cewa kenan mace mai haila ba kazanta bace ita karan kanta yadda su Yahudawa suke ganin cewa in mace tana haila ba a zaunawa kusan ta bale a ci tuwo tare da ita bale a sha a kawai su suna maida ta daji sai ta ida ta dawo cikin gari wannan kaga ba ba addini bane na Allah ta'ala kawai ababe ne suka kirkiro wanda ma anzalallahu biha min sultan وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض hukuncin wannan da ya sadu da matashi tana haila ko kuma mutunan da bai san cewa matashi jinin haila ya zo ba shi ma wannan hukuncin shi daban amma shi wanga ya sani ya zo ma matashi tana haila qala yatasaddaqu bi dinari aw bi nisfi dinar zai yi sadaka da dinari guda ko rabin dinari wannan hadisi rawahu al-khamsa wa sahahu al-hakim wa ibn qattan ibn qattan ya inganta hadisin amma wa'anda ba abu dawud ba suna ganin hadisi ne mawqufi mawqufi ne zuwa ga abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kara yarda gare sa a to kaga nan sai yace وقال جماعة ولم يقل به آخرون وسو جماعة سنت في أكن ون الرأي وسو سنة جنب حكبا سد حديث مضطرب كما با إنجاتة حديث بني أور مالمي آه مسألة دينار ko nisfu dinar shakka ce ta mai riwaya mai riwaya yace tasaddaqu bi dinarin to yana shakka shin annabi cewa bi dinarin au bi nisfi dinarin dinare zai yi sadaka da shi ko rabin dinare shakkun minar rawi ne an gane wasu kuma sun ce a'a ba shakka ba ce littanwi ne in ya yi wannan kuskure a yau ko ya yi wannan gangancin yau ya ba da nisfu dinar wani lokacin ya sake ya ba da dinare wasu na ganin in farko-farkon jinin mace ne ya sadu da ita to zai ba da dinare in ko ba farko-farko ba ne zai ba da nisfu dinar wasu ka ce alif takhir zabi aka ba mutum wasu ka ce a duka ba lil wujubi bane ballin nadib wal istihbab mustahabbi ne kuma wannan shine arrajih min haythu dalil wal basat a cikin littattafai manya manyan littattafai wanda malamai suka tattauna wallahu ta'ala alam kina anan zamu fahimci cewa idan mutum ya sadu da matar shi tana haila yayi kuskure abinda zai kurkankar wannan kuskure shine sadakar da zai yi da dinare ko kuma nisfu dinar mai haila ba ta tsawafin ɗakin Allah sannan bai halitta mutum ya sadu da matashi tana jinin al'ada ba haramun ne domin ko Allah ta'ala ya bayyana a cikin alkur'aninsa cewa haila kazanta ce ya sa'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid Allah ta'ala ya ce suna tambayar game da jinin al'ada ka ce musu kazanta ce ku kaurace ma mata a lokacin al'ada to kaga in Allah zai ce a kaurace wa mace tana haila min babi aula a kaurace ma Allah a kaurace ma ibada Allah in tana haila da aka shi wanda ya ce mace tana haila ta yi sallah to ya samu matsala ina fata an fahimci wannan to wannan shi ne hadithin wa an abi sa'idin al-khudri radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa yarda qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaysa idha hadat al-mar'atu lam tusalli wa lam tasum ai idan mace ta yi haila ba ta sallah ba ta azumi wannan alhamza lil inkar da nafiyun ne na al'isbat nafiyu isbatin ne ai abin da yake son ya ce annahu qad taqarrara fi shar'i tabbas ya tabbata a cikin shari'ar musulunci barin sallah ga mace mai haila da barin azumi ga mace mai haila yana tabbatarwa ne amma shi azumi za ta ranka shi a kwanaki waɗanda ba na azumin ramadana ba bayan azumi sai ta ranka to shine yace alaysa idha hadatil mar'atu ai tabbas idan mace ta yi haida a shari'ar musulunci ba ta yin sallah ba ta yin azumi sai bayan ramadana ta ranka wannan azumi wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi wa ana aisha radiyallahu ta'ala anha qalat lamma ji'ina sarifa hittu ummuna aisha Allah ya kara mata yarda tace lokacin da nazo wani wuri da ake ce ma sarifa bi fathin fakasirin da fataha da kasara sarifa wani wuri ne da yake kusa ga garin makka sai haila ta zuma ummuna aisha faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam if'ali ma ya fa'alul hajju ke yi duk abin da alhaji ke mahajjata ghaira Allah ta tsofi bilbaiti sai dai ba za ke ɗawafin ɗakin Allah ba hatta ta ƙuhuri sai ke yi tsarki ba a ɗawafin ɗakin Allah sai da tsarki Daka duk abin da mai hajji ke yi kina yi, amma ban da ɗawa shi. Wannan hadisi hadisi ne mai tsawo akwai kisa gare shi, kuma malamai sun tattauna akan wannan matsalar da kuma ababen da aka kawo a cikin hadisin. Wa Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu qala annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adh dan Jabal ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lirrajuli min imra'ati wa ha'id. menene ya halitta ga mutum ga matar shi in tana haila faqala ma fawqa al-izar annabi ya ce duk abin da yake saman gyamtu ya halitta mata ta hufa haram haramun ne mutum ya sadu da matar shi lokacin da take haila wannan hadisi da'ifi ne al-imam abu dawud ya fitar da shi ya ya ya ya an tattauna ma fawqa al-izar da wata kinaya ne kenan mata ta al-izar shine kinayata anil jama'i ne kinaya ce akan saduwa kinaya halitta mutum ya mubashara ga matar shi duk abin da ya kamata kamar hadisin ne gabata isna'u kullu shay'in illa nikah ku yi komai banda saduwa kuma wannan shine al-asah wal aqwa wannan hadisi yafi inganci kuma yafi karfi kenan wannan hadisi zai zama yayi tafabuki da wannan hadisin amma wannan hadisi da'ifi ne kamar yadda muka bayyana a wancan karatun وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفساء ماتا ما سبيكي المرأة إذا ولدت تؤنى تمت النفساء ما تمبيكي والنفاس شيكما الدم الذي يجري عن رحم المرأة بعد الولادة wani jini da yake gudana ga ɗiya mace bayan ta haihu to jinin da ke fito mata bayan haihuwa sai ake ce mata damun nifas jinin biki to ummu salama ta ce kanatin nufasa'u mata masu biki sun kasance taqa'uda ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam suna zama a lokacin annabi ba'da nifasiha 40 yawm kwana 40 suke bayan sun yi biki an gane kamar suna kwana biki kwana 40 na biki suke a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da aka sani amma idan an samu tawafu ko kuma zaunawa da tattaunawa tsakanin miji da mata cewa ya yarda ta yi kwana 60 ko 50 wannan babu iskali su suka ga suna iyawa kamar mace da aka yi mahoshi wanda ana cewa a barta har ta samu ƙwari ta samu ƙarfi ta iya yin wasu ababe da kanta hatta ta bar ta zauna gidan miji kwana arba'in ko kwana hamsin wannan idan miji ya ji yana iya ɗauka to shi ya ji yana iya amma ga yadda ake a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan rawahu al-khamsatu illa an-nasa'i wal lafzu li abi daud wa fi lafdhin lahu wa lam ya'muruha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi qada'i salati an-nifas kuma annabi bai umarci mace mai biki ba da ta ranka kwana 40 din nan da ta tana jinin biki wannan ba a taramka shi kina wannan hadisi shi ma ya karantar da mu cewa mace mai jinin biki ba ta ranka sallah hukuncin ta kamar hukuncin mai haila ne wallahu ta'ala alam sai mu tashi kitabu sala abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada inda muka kuskure Allah kan kare wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh